إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجين إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na lahadi sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu biyu 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan oktoba shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria ana gudanar da karatun wannan littafi al-mulakhas al-fiqhi na Sheikh Abdur Salih al-Fawzan al-Fawzan hafizahullah ta'ala inda muna karkashin ma yahrumu 'ala al-muhdisi ababan da baya halatta idan mutum ya hadafi ya aiwatar da su a matsayinsa na musulmi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha hudu mu tashi daidai gabar da malam yake cewa fa'iza ta wabba'a man alaihi hadathun akbarun duk lokacin da hadasi mai girma ya kama mutum ya yi alwala jaza lahu al-lubsu fil masjid malam ya ce ya halatta zai iya zama a masallaci bi ma'ana janaba ta kama mutum da janaba ta kama mutum sai ya yi alwala bai yi wanka ba sai ya yi alwala saboda wani dalili sai ce wannan dalilin alwalar ta halatta masa zai iya zama a masallaci safanin bayanin da aka yi a baya a kan cewa baya halatta mutum ya zauna saboda kafa hujja da يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا والدليل wannan aya musu daga cikin malamai suka ce baya halatta kamar jamhur banda imamu Ahmad bin Hanbal shine yace a'a ya halatta zai iya zama a matsalaci da sharaɗin idan ya yi alwala shi ne sharaɗin kenan malam yake so ya kawo mana sai ya ce liƙauli ata saboda maganan ata ibn abi raba riga mun yi karatu a baya ya ce wanda sa'idu bin mansurin ya naƙalfata a cikin sunan ɗansa yace ra'aitu rijalan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun idza tawadda'u wudu' as-salati yace ra'aytu rijalan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam naga wasu daga cikin mazaje cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibun suna zama a cikin masallaci alhali suna cikin janaba idza tawadda'u wudu'a salati amma duk lokacin da suka yi alwala irin alwalar sallah sai su zauna a masallaci hada mun yi bayanin hadda kissar ashabu suffa yanda suke zama makamancin haka kuma a shine sai malam ya ce wannan ita ce damar fahimtar imamu ahmad bin hanbal sai ce wal hikmatu min hadha wannan hadisi yace rawahu sa'id bin mansur ya fitar da shi a cikin sunan ɗansa mujalladi na hudu shafi na ɗari hadisi na wato hadisa namba na shafi na dubu ɗaya da ɗari biyu da saba'in da biyar rakamin hadisin bi ma'ana namban hadisi hadisi na ɗari shida أربعين دا شدة وقال ابن كثير قالوا الحافظ ابن كثير الله يجيكم صدرهما ياتي في تفسيره أشن تفسير سكركشن ونن آية في سورة النساء واتو مجلد نهدو شاتنا سبعين دقيا وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ونن حديثي isnadinsa ingantacce ne a bisa sharaɗin imamu muslim sai ya ci gaba da cewa wal hikmatu min hadal wudu yace hikimar da ke ciki da yasa aka so mutum yayi wannan alwalar takhfiful janaba sai ce rage nauyin wato janaba da ke tattare da mutum tunda mutum yana cikin janaba wancan ayar isharar da suke yi kada mutum ya shiga masallaci to tunda wani dalili ya sa dole zai shiga masallacin idan ya yi alwala bai riga ya yi wanka ba wannan alwalar ta rage nauyin janabar da ke jikinsa an gane shi ne cikin da ke ciki shi ne malam yake bayani sai ce wa kazalika ya juzu lil mu'jisi hadathan akbar أن يمر بالمسجد بمجرد العبور منه من غير جلوس فيه ما لن يتي حكا كما دي يجوز للمهدث حدثا أكبر يا هلتا متمن حدثي يكاما شي حدثي مي جرمة جنبة أن يمر بالمسجد بمجرد العبور يا هلتا زي إيه جلمة masallaci girmawa kawai min ghairi julusin fihi amma ba tare da ya zauna a cikin wannan masallacin ba ne dalilinsa ya kaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki illa abiri sabilin hatta taghtasilu sai dai mai girmawa matafiyi da ya shigo masallaci don ya wuce cewa babu laifi a wannan sai ce ai mutajawizina fihi bil khuruji minhu masu gilmawa a cikin masallaci saboda su fita ya shigo kaga masallaci ai yawanci na da kofa biyu uku hudu biyar wani ma goma in ya shiga ta nan ya wuce dan ya wuce haka suka ce to in irin wannan ne babu laifi sai ce wal istisna'u min an-nahyi ibahatun to gaciyar da aka samu a wannan aya daga hannun da aka yi tunda ya ce la Allah maɗaukaki ya ce la akrabu salata wa antum sukara kaga hani ne to kuma sai aka samu illa abiri sabilin kaga wannan al-istisna kenan sai ce wannan ya dullu alal ibaha yana nufin halacci ne bi ma'ana halal ne babu laifi idan mutum ya yi haka فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم سيتي sai ya zamana cewa wannan gamamman maganar ya keɓance faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce la uhillu almasjid li ha'idin wala junubin ba na halatta shiga masallaci da mai haila ko janaba muka ce wannan hadisi hadisi ne za'ifi ina fata an gane to malamai sun ƙara wa juna ilimi saboda sun ce in an faɗi haka ai a cikin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata da ba ta da wurin zama sai masallaci shine gidanta kuma ɗabi'an mace me kenan haila suka ce kuma tana hailanta ba ta da inda take kwana sai a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wata rana manzon Allah ya shigo masallaci ya ga an sa igiya an ƙetare wannan kusurwar zuwa wannan kusurwar da ya rike igiyar ya gizo da ƙarfi sai ce kai igiyar nan nawaye sai aka kira sunan matan aka ce nata ne in tana sallah cikin dare in ta gaji sai ta ɗan shingida a jikin igiyar don ta ɗan samu wato kuzari da kumari idan ta ɗan huta sai ta ƙara dawowa daidai ta ci gaba da sallah sai manzo Allah ya katse igiyar sai ce kai jama'a yi sallah cikin nishaɗi idan ɗayanku yana sallah ya ji ya gaji ko bacci ya kama shi ya yanke sallan ya kwanta ya yi baccinsa gwargwadon abin da Allah ya kaddara mai na bacci sa'annan idan ya farka sai ya yi abin da ya sawwaka na ibadarsa amma kada mutum ya takura wa kansa bacci ya kama shi ce dole sai ya tsaya kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani suka ce to kuma an san ɗabi'an kyamace tana ne haila amma manzo Allah bai ce ka fita daga masallaci ba eh kenan na biyu wannan matar har ɗaya daga ciki akwai wanda jinin ciwo ya kama ta in tana sallah tasa ake sa mata a ƙasa jinin na ɗiga kuma a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah bai ce mata komai ba kenan da hakan dalili ne da an samu saboda haka wannan hadisi suka ce bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abu Dawud ya rawaito hadisin sai dai kuma a hadisi ne da'ifi haka ma Imam Ibn Kuzaima ya fitar da shi a cikin sahihin sa mujallaji na biyu shafi na 284 hadisi namba ta 1327 bakwai saboda haka malamai sun yi cece ku ce akan hadisin wasu sun wato daga darajarsa zuwa hasan amma mafi galibi sun ce hadisi ne ba isi bai inganta ba saboda haka babu laifi duka wannan saboda girmama masallaci da tsabtace masallaci da kimar masallaci yasa suka yi wannan hukuncin amince wannan saboda girmama masallaci da kimanta masallaci suka ba da wannan bayani a karkashin wannan sai malam ya ce wa kazalika musallal eid haka kuma inda ake filin da ake idi la yalbisu fihi man alaihi hadathun akbar bi ghairi wudu'in yace haka duk wanda ya je filin idi to baya zama ko da mutum yana da janaba ko haila sai ya yi alwala wa ya juzu lahul mururu minhu sai ya ce babu laifi zai iya wucewa a cikin inda ake yin filin idi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal yace saboda manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa yace wal ya'tazil alhuyyab almusalla mata masu haila su nisanci inda ake sallan idi su tsaya a baya saboda ka ga manzo Allah saboda mahimmancin idi ya ce su zo wurin amma inda mata ƴan uwansu suka taru su dan ba da tazara inda su wa'ancin suna sallah kaga su kuma ba sa sallah kaga zai dan jawo wani dan tashushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su dan ba da tazara a wurin kaga yana nuna mahimmancin zuwan mace ina masallacin idi to kaga mu kuma abin da ba ma kwadaitar da matan mu kenan sai yan kaɗan daga abin da aka gane yanzu ba ai mata ba sa zuwa idi sai dai kawai su zauna a gida maza su je da yara a dawo yanzu ne aka yi ta samun wayewa akan cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mahimmancin idi ya ce hatta mata masu haila ko biki su taho ka san ko abin da zai sa a ce su zo ka san abin na da mahimmanci in ba da mahimmanci manzo Allah ba zai ce haka ba yace kawai abin da idan sun zo su dan baza tazara tsakanin su da inda ake yin sallah kaga ashe kenan an halatta musu hadisin kuma afiya ne wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito a sahihin su kaga anan ana nuna mana cewa wato mahimmancin wato zuwan mata idi haka kuma sallah shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da mata su zauna a gidajensu su yi sallah ya fi lada a kansu ce za su zo masallaci amma idan ka ce kana so ka zo masallaci kai da kake mai gidanta kada ka ce za ka hana su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la tamna'u ma Allah masajid Allah yace ku saurara kada ku hana mata bayan Allah halattan wurin bauta shine masallaci na Ubangiji. Wannan magana a zamanin Sayyidina Umar, Allah ya ƙara yadda a gare sa, ya kasance wasu daga cikin mata har sukan cancara ado idan za su zo masallaci. Wannan dalili sai sa Sayyidina Umar yake hana mata shigowa masallaci. har kamar yadda asali ya zo a cikin sunan abi dawud duk da malamai sun taɓa wannan asali abu huraira yakan tsaya a bakin ƙofa na masallaci idan mace ta fito daga masallaci ji ta sa turare sai ce mace je ki wankan janaba imamu abu dawud ya zo da shi ne bayan hadisin sauban ya zo da hadisin sauban maulan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu mamra'atin استأثرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية سيزود أيما عادة من عادات الحصر سيتي دك مشندا كما يدل على الأموم هذا أنا يتي أيما امرأة النجرة في سياق وتو الإثبات تفيد العموم استعطرت تسني تراري أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم تجلما ومتاني مزاني تزوحوتي ليجدوا ريحها dan su ji kamshin da ke jikinta ko kuma suka ji wannan kamshin da ke jikinta ta sa turare mazala ce fahiya zaniyatu za a rubuta mata a yi zina da wannan adadin mazan da suka ji hadisi ne inda fice wannan dalilin imam abu dawud shi ya kawo wannan hadisin bayan ya kawo wannan hadisin sai ya kawo wannan asali abu huraira ya kasance ka tsaya a bakin kofar masallaci idan ya ji mace ta sa turare zai ce je ki wankan janaba muhalli shahid a ciki kaga yana nuna ne sayyidina umar ya dalilin da yasa sayyidina umar ya hana kenan to sai ɗaya daga cikin matarsa shi abdullahi ɗan umar ɗan khaffaf ɗan sayidina umar sai matarsa ta fito za ta je masallaci ka fito za ta je masallaci ɗanta bilal ibn umar ibn khaffaf sai ya ce mama ba kakana yana hana mata zuwa masallaci ba kenan umar bin khaffaf ko sai sai baban na wurin sai ce hadisin na nan a cikin bukhari sai ce kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala la tamna'u ima Allah masajid Allah ku saurara sai amfani da harfu tanbihin wa tawkidin jama'a ku saurara kada ku hana mata zuwa masallaci in sun ce za su Bilal ibn Umar bin Khattab sai kishi ya motsa masa sai ce wallahi la namna annahun na rantse da Allah sai mun hana su zuwa in ji Bilal ibn umar ibn khattab ya ce wallahi sai sun hana mata zuwa ina masallaci rawun hadisin ya ce fasabbahu ibn umar sabban sayyi'an lam yusma minhu qat babansa sai ya zage shi zagi mummuna tunda yake ba taba ji yayi furuci irin wannan ba har abdullahi dan umar ya ce kakanka umar bai isa ba na ce ma manzan Allah ya ce yana ce mun umar kaga me yake so ya nuna a nan sai babansa ne ko ba wai yana wulakanta uban bane kuma ba wai ya rena mahaifinsa bane yana so ya nuna wa ɗansa ne girman maganan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal hasili ma ibnu hajar al asqalani a cikin sharhu bukhari a cikin fatul bari a karkashin wannan hadisi da yawa akwai cece ku ce na malamai akai suka ce sai da wata uku baya yi wa ɗansa magana saboda ya ce mai manzan Allah ya ce su za su shi kuma ɗan ya ce za su yi akasin na manzan Allah kaga yadda suka ɗauki maganar manzan Allah da ne kima da daraja ina fata an gani saboda maganar manzan Allah shine kaɗai idan aka ce maka manzan Allah ya ce to baka bukatar maganar wani malami kuma a duniya amma wani malami zai iya magana ka saurare shi ka ƙara samun wani malami ya yi magana shi ma ka saurare shi sai ka kwatanta maganansu su biyu wanne ne a ciki maganar sai fafafi sai ka ɗauka amma da zaran an ce a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya furuta to baka buƙatar magana wani kuma shine Abdullahi dan Mas'udin Allah ya ƙara yadda a gare sai yake cewa inni ara nas sayuhlakun kai jama'a ina fa ganin mutane za su halata aqulu lahum qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa yaquluna qala abu bakr wa umar ina ce musu manzon Allah ya ce ni kuma suna zuwa suna ce min wai sayyidina abubakar ya ce ko sayyidina umar ya ce sai ce waye sayyidina abubakar waye sayyidina umar in an ce manzon Allah ya faɗi kaga anan sayyidina abubakar ya bi shi daraja na umar ya fi shi daraja ko kasararsu ba ɗaya ba ne darajarsu ba ɗaya ba ne amma yana so ya nuna wa mutane mahimmancin maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai imamu daru da hijira malik bin anas bin asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a imamu malik ya ce kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu ila sahiba hadha al-qabr fa ashara ila qabri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wani mutum a duniya zai iya magana ku saurare shi ku karɓa kuma zai iya magana ku ce kun saurare shi amma ba za ku yi aiki da maganan ba ya ce banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuni zuwa kabar manzan Allah tunda a masallacin manzan Allah yake karatu an gane sai ya nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kadai ne idan ya faɗi magana ba a buƙatar magana ga wani makhluki amince wannan kuma haka sahabbai suke yi abu zarrin yin jefaru tun dubi ne junada Allah ya ƙara yadda a gare sa yaro ne ya gani ɗan ƙarami ya ɗauki tsakuwa haka sai ɗan yi kalla haka yana wasa da shi sai ce mai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina wasa da tsakuwa ba abin da yake yi face daga kai sai fasa ido ko sai ya ƙara ɗauka yaro ne ɗan ƙarami sai ya ce أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ناتي ما من زن الله يا شيء أنا إيه لن أكلمك أبدا بزن حارم أنا بكي حار أبدا هذا بذلك جان الأسكياء وأفصح haka wanda suka fi kowa tsoron Allah a duniya suka fi kowa fasaha na iya magana suka bautata wa Allah kuma ko yau idan aka ga mutum ya yi irin wannan sai a ce ya cika zafi ko wani ma don ya ɓata ka sai ce sai ya faɗi wani abu kaza magana manzo Allah ne kaɗai idan aka ce ma manzo Allah ya faɗi ba ka buƙatar magana wani kuma ina fata an gane kawai sai dai ka ce in ba magana manzo Allah zai kawo maka bato rike maganar ka kawai ana buƙata shi sa imamu abu usman an-naisaburi رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنا أثري إمام ابن تيمية لأن قلت أتكن لتحفظ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان yake cewa man ammara sunnata fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmati duk mutumin da ya raya sunna a zuciyarsa da furucinsa to duk lokacin da zai magana zaka ga maganarsa yana kunshe da hikima wa man ammara al hawa fi nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bi bid'atin duk mutumin da kuma ya raya sarrai a zuciyarsa da maganarsa to duk lokacin da zai furuci zaka ga bid'a zai furta sai ce li anna Allah azza wa jalla yaqul saboda Allah mai girma da buwaya ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu sai ya ce ai Allah ce wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin ba komai ke kan manzo ba sallallahu alaihi wasallam sai kowa bayyana ne mafhumul mukhalafa in kaki yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya za ka bata to shine sai mutum zuciyarsa ya cika da son rai kuma ya fada cikin halaka ina fata an gane ka ga a nan a duk lokacin da aka ce ma manzan Allah ya ce to sai ka ajiye haka imamu ash-shafi'i ya ce ya ce idan na faɗi magana kuka samu magana ta ta ci karo da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fadribu kalami wara'a ha'itin ku jefar da magana na bayan bango ka sa abin da aka ce ma bayan bango ka ga pandem kenan ko imam shafi ke faɗin wannan magana saboda me ake bukata addinin ake so kuma gaskiyan ake so mutane su gane to kuma kuskuren da mu muka samu yau sai ka ga kowa idan yana kumfan baki yana kare maslaharsa ce ba na addinin ba kuma idan an taba shi sai nuna an taba addinin lokacin da kuma za a taba addini shi kuma ba zai damu ba an gane sai mai da shi ne addinin addinin daban shi daban aman shi wannan Allah ka shirya da mu a wannan yana nuna mana mahimmancin wato fahimtar addini shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din duk mutumin da Allah ke nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini to ka a duniya ta fata an gane ba wanda ya kai ka alkhairi a duniya sai wanda yake da fahimtar addini irin taka shine kuka yi kunnan doki da shi kan kan wanda kuma ya fi ka fahimtar addini shine ya fi ka alkhairi a wurin Allah kuma shi wannan matsalar wanda ya fi ka fahimtar addinin kuma yana aiki da shi ba a baki ba to shi ne ya fi ka alkhairi a wurin Allah kenan da wannan ne malaman musulunci suke cewa ba kuɗi ya fi komai daraja a wurin Allah da shi Allah zai yi magana amma sai aka yi magana akan ilimi na addini saboda haka shi ne wanda babu wani abu da ya kai shi daraja suka ce dalili suka ce dukiya Allah na ba yana ba kafiri yana ba musulmi yana ba fajiri yana ba mutumin kirki amma ilimi na addini Allah baya ba kowa sai mai tsoron Allah na fata an gane sai mai imani kaga wannan shine ke nuna maka daraja da matsayi na ilimi shi sa Allah ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun sai ce ne innama yatazakkaru ulul albab shin هل يستوي الذين يعلمون شن وأن دا ستي بالسن والذين لا يعلمون وأن دا باس دا سن هل يستوي ذاس زما ديدي دا جونا سيالة إنما يتذكروا كل الألباب ما سوى أستوى دا وانا سوني ما سحنكي سوني سكي جاني إلا وانا أما دمت من غير هنكلي بايا جاني إلا هنا فاتا أناني بايا جاني هكبر kuma baya gane dalilin kare ma sai da Allah ya bambanta kare ne ilimi da wanda bai da ilimi karanta ka bashi training na farauta ka sake shi ya kamo maka dabba da bismillah sai ka zo ka tadda shi da wani kare wanda ba naka ba aka ce ba za ka ci wannan dabban ba saboda baka san waye ya kama dabban ba kai naka ka riga ka bashi training kuma ya yi bismillah baka sani ba ko wancan ne ya kama dabba dole sai dai ka kyale dabba ka kusan in aka bambanta karnuka a wajen ilimi fa min babi aula ko mutane ko a bambanta sa ne a daraja a wajen babin ilimi amin shi wannan to wannan yana daga cikin abin da ke taimakawa mutum gyara alaƙarsa da ubangiji da kuma darajarsa Allah ka shirye da mu malam yace babun fi adabi qada'il haja babin da ke magana akan ladabba na biyan bukata yanzu wannan karatu ya shafi injiniyoyinmu civil engineers wannan karatun ya shafi su saboda su ne masu gini ko? to yaya ya kamata ku yi gini idan za ku yi wa mutane gini ta ina ya kamata ku sa bayin kuma bayan kasancewar za ku sa bayin ina za ku sa kalgan sokawai ɗin ya kalla kaga wani ilimi ne ko kaga mutum zai ce ma ni ne mai kuɗi saboda haka sai abin a'a mu musulmai ne muna da tsari addinin mu ya karantar da mu komai dole sai ka ne sai ka bi tsarin da Allah ya ce ba za ka ce a saboda kana da kuɗin ka abin da kake so za a yi maka ba a'a menene addinin ka yake wannan shine an maka da baibayi ke ina fata an gane an maka da baibayi ba wai ka ce a'a za ka yi yadda kake so ba a'a yaya shari'a ta ce malam ya ce ilm an uwa mai sauraro a kallo ka sani waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin Allah ya datar da ni mai magana in ji malam da kuma dukkan sauran musulman duniya duk inda suke yake muna roƙon Allah ya datar da mu anna dinana kamilun mutakamilun lallai addininmu cikakke ne a cike yake baya bukatar ƙari baya bukatar mai aji ma taraka shay'an mimma yahtajuhu an-nasu fi dinihim wa dunyahum addininmu fa ma taraka shay'an bi kar wani abu da dai ba mimma yahtajuhu an-nas daga cikin abin da mutane suke da bukatansa fi dinihim a addininsu wa dunyahum da kuma al'amari na duniyarsu ba haya ma yanda za ka yi sai da aka koya maka ka kusa wannan addini mai tsada ce ko hatta ba hayan da za ka yi sai da aka koya maka yanda za a zauna kuma ga inda za ka kalla ba ko ina ba ka kusan addini ne wanda ke koya wa mutane principle ko ashe kuwa ai musulmi ne kamata ce ya fi kowa tsari saboda addininsa ne aka gina shi kan ne tsari ba abin da ba koya maka ba ya ce illa bayyanahu sai addini ya maka bayanin wannan abin a addininka ko kuma ne a rayuwarka ta duniya shi sa wani ba yahude ya zo ya samu salman faris radiyallahu anhu ya ce al'allamakum nabiyukum kulla shay kai wai annabinku ya koya muku komai sai ce eh kallama na kulle shi annabinmu ya koya mana komai babu tsuntsun da zai yi tashi a sama fi jawi sama illa zada na fihi ilman sai manzo Allah ya koya mana ilimi akai sai ce hatta ne sai ce har wato tsugunawa na ba haya sai da manzo Allah ya koya mana kaga kenan ne ba abinda addini bai karanta da mu ba cewa akwai wani balarabe sun yi jayayya da wani bayahude sai yake cewa wai komai addininku ya koya muku sai ce e a cikin restaurant ne suna cin abinci sai ce har wannan abincin ya ce e har wannan abincin addini ya koya mana sai ce to ka gaya min yadda ake wannan abincin tunda ka ce addininku ya koya muku kawai sai kira waita ɗin ya ce come over waitan ya zo ya ce please can you kindly explain how this food is being cooked sai fara bayani an sa kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza an da ya gama ya ce to ai kai nake cewa sai ce mai ai Allah ya ce fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu Allah ce ka tambayi masana in kai baka sani ba ka gani ban sani ba saboda haka na kira shi na ce yi mana bayani kuma gashi ya mana bayani ka gashi addini ya koya mana ba yahudan nan yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da wannan bayi da sani zai iya bashi wannan amsar kaga ba zai iya bashi amsan ba kaga inda ilimi ya sha daban da komai a duniya kenan shi sa imamu shafi'i yake cewa al-ilmu huwa allazi dakhala ma'aka al-hammam ilimi shine wanda in ka shiga bayi ya raka ka bi ma'ana yana tare da kai an gane wato tafi da gidanka kenan ko ina yana ne yana tare da kai shi da sai malam ya ce wa min zalika daga cikin abin da addini bai bari ba komai ya karanta da mu sai malam ya ce adabu qada'il haja ladibba nabiyan bukata liyatamayyazu al-insanu alladhi karramahu Allah ala al hayawan saboda ya bambanta mutum wanda Allah ya fifita shi ya bambanta shi ya karrama shi akan dabba bima karramahu Allah bihi da abinda Allah ya karrama dan adam da shi ko amma zaka ga mutum ko kunya baya ji musulmi zai zo kawai wai zai fitsari a titi kowa na kallonsa kawai lu kawai zai tsuguna kawai ya ya buke bayan kawai kowa na gani rashin kunya kaga wannan bai san kimar kansa ba inda san kimar kansa ai ba zai yi wannan ba ko da ya matsaye sa ai ya kamata ya samu wani lungu ya ɓoye saboda yadda tarbiyyar addinin musulunci yake to amma yau fa kaga shi ne bambancin mutum da dabba ko dabba duk inda ya samu zai ne zai tsaya ya fi tsarinsa ya san kunya bai sani ba ya san ana kallon sa bai sani ba an gane shi ne sai malin ya ce fa dinu na dinun nazafati wa dinu tuhuri ya ce addinin mu addini ne na tsafta kuma addininmu addini ne na tsarki fahunaka adabun shar'iyyatun tuf'alu inda dukhulil khala yace akwai wa'ansu ladabba na shari'a wanda ana aiwatar da su a lokacin da mutum zai ce zai zagaya wa hala qada'il haja ko kuma a lokacin da mutum zai je yayi ba haya zai je bayan gari wa inda al-khuruj minhu haka kuma ladibba in zaka fito daga bayin ga abin da ake so ka faɗi haka kuma in zaka shiga ga abin da zaka faɗi kaga shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu in zaka shiga bayi ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith duk wani mugun abu kunama ne ko maciji ko aljani ka nemi tsarin Allah daga wannan abin to ko da akwai Allah ba zai bashi ikon da zai fito ya sare ka ba saboda ka riga ka nemi tsari daga mai duka an gane haka kuma idan ka fito sai ka ce ghufrana ina neman gafaran ka a matsayin ibada kaga duk wannan an karantar da mu kamar ji matsalan to tsugunawan an ce karka kalli gabas kuma kada ka juya wa gabas baya kaga ina civil engineers kaga dole sai an san wannan karatun saboda in ka zo a matsayinka na injiniya wani mawadaci ya kira ka ya baka nauyin ka gina masa gida ko sai ka san yadda za ka tsara masa gida ina architecture masu tsara ginin gida ko to kuma haka wannan field din ya shafe ku in za ka tsara gida ka tsara ka gama drawing ɗinsa sannan ko ina ga inda ake sa shi sannan in aka zo bayi ka tabbatar da wato in za a sa sokawai din kada ya ne kada ya kalli gabas kuma kada ya juya ne gabas baya don haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan wani ilimi ne wanda ana buƙatan wato kowane fil kake kana buƙatan addinin ka an gane kada ka jawo kai ba ruwanka kana buƙatan sanin addinin ka saboda wannan sanin na addinin ka shine zai haskaka maka ne sana'arka kada ka fada kana yin ababai na kurakurai ko kuma har ka fada kana cin haramun ina fata mun gani Allah ka shirye da mu to wannan shine bayanin da malam ya koro a wannan gaba sai yace fa idza arada almuslimu dukhul alkhala duk lokacin da musulmi yayi nufin shiga bayi wa huwa mahallul mu'ad aw mu'id liqada'il haja shine wurin da aka tattala shi don biyan bukata fa innahu yustahabbu lahu an yaqula an so in zaka shiga sai ka ce bismillah kaga sai ka ce me bismillah sai ka ce a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith ko kuma allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya ubangiji ina neman tsarinka min al-khubuthi daga dukkan wani ɓata gari mara kyau aljani kunama maciji duk wani mugun abu mara kyau ana neman tsarin Allah ya kare ka sai ce wal khaba'is na maza kenan ko dama ai dabbobi maza ne da me da mata ko sai ya ce da kuma khaba'is wato gurbatattu aljanu ne ko kuwa a dabba kunama ko maciji kaga duka ka nemi tsari mazansu da matansu in mace ce ke ciki kaga ka riga ka nemi tsari ko in kuma namiji ne ka riga ka nemi tsarin Allah daga me daga gare shi ko da yana wurin Allah ba zai ba shi ikon da zai tsago kai balle ya sare ka ba duk ko da ya fito da antenansa duk ai da antena maciji yake ne yake yake jan mitar tazarar da ke tsakaninka da shi wannan harshen da yake tsirrin nan in ya sako ɗaya wato yana kamar antena ne yana nuna masa tazarar da ke tsakaninka da shi idan zai kawo kuka minti nawa ko sakon nawa zai kai shi shine tsirrin nan da yake ina fata an gane ko da yana yin wannan Allah ba zai ba shi iko ya motsa ba saboda shi ya halicce shi ko kuma ka nemi tsarin Ubangiji daga cutarwan wannan dabbar Allah ya samu dace sai ce wa yuqaddimu rijlahu al-yusra sai ka fara gabatar da kafarka ta hagu halar dukhul a lokacin da zaka shiga har yanzu an koya mana ko wa inda al-khuruji a lokacin da zaka fito daga bayi yuqaddimu rijlahu al-yumna sai ya gabatar da kafarsa ta dama wa yaqulu sai ya ce ghufranak ina neman gafararka ya ubangiji alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani dukkan godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anni al-adha wanda ya gusan min da cuta ba haya ne ne cuta ne ta fitar da shi ko wa afani ya bani lafiya eh haka ne abin da yasa baka gane lafiya ai in ka je asibiti aka tafi karawanka da ba haya ka ce sati ɗaya likita ya ce ya kana da matsala ko kai kanka ma da kanka za ka ce ka ya kamata ka ziyarci likita saboda ya za a ce na yi sati ɗaya ban je bayi ba ni ma akwai matsala kaga wannan yana nuna maka ai lafiya ne kenan ko saboda kana ta ci ya kamata a ce ka rage to ya ki fita akwai matsala wannan yana nuna maka wato wato ni'imar da Allah ya yi wa ɗan adam sai ya ce wa zalika li annal yumna malam ce abin da ya sa ka gabatar da hagunka saboda kafarka ta dama tusta'mal fi ma min sha'nihi at-takrimu wat-tajmilu ana amfani ne da dama a cikin abin da sha'aninsa karramawa ne da ado wal yusra ita kuwa kafa ta hagu tusta'mal fi ma min sha'nihi izalatul adha wa nahwihi ana amfani ne da hagu a abin da sha'aninsa wato gusar da cuta ne kuma kamanci haka kazanta kaga matsalaci ma in za ka shiga da me za ka shiga dama in za ka fita sai ka fita da me hagu kuma da dama za ka je neman aljanna ne ko duniyar da kake ciki ma a nan duk za ka same ta kaga dama kenan sai ka yi addu'a wato addinin musulunci addini ne mai ƙarfi wato duk wanda bai fahimce shi ba da ya yi asara saboda ba abin da addini bai koya wa ɗan adam Allah ka shirya da mu saboda haka a nan ya kamata mu kasa aya idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba insha Allah sai mu tashi a magana a ƙarƙashin wannan bayani da malam ya koro mana insha Allah subhanahu wataala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك in akwai tambaya sai mu amsa babu kuma insha Allah za mu takaita akan karatun da muka yi wa alaikum salam na'am na'am na'am na'am na'am na'am sai ka ba su wani abu kafin su yadda a bada da wannan malamai sun bada fatawa guda biyu na farko na farko suna kidaya shi da almukra kamar wanda aka tarsasa shi ne tunda in bai bada ba ba za su ba za su ba shi abin nan din shi ba a nan sun yi tafsiri misali in an ce sai ka bada ne za a baka wannan daban saboda haka babin aula ka janye wancan kuma ka riga ka yi aikin sai aka ce in ka bada wani abu ba ba za kuɗinka ba zai fito ba to a nan ne suka ce to wannan abin ya hau kansa sai ya bada saboda haƙƙinsa ya fito wanda ba ya bada cin hanci ba ne kamar tirsasa shi aka yi laifin na kan su wanda suka yi wannan hukunci na fata ka gane amma tun da wannan nema kake yi aka baka wannan sharaɗin ka haƙura in ka bar shi don Allah Allah zai musanya maka da fi shi alkhairi saboda manzo Allah ce man taka shay'an lillahi awwadahu awwadahu Allah bima huwa khairun minhu duk mutumin da bar wani abu don Allah to Allah sai ya musanya mai abin da yafi wannan abin da ya bari da mafi alkhairi ka gane in dai don Allah tsoron Allah ya sa mutum ya bari to Allah sai ya musanya mai da wanda ya fi shi alkhairi an gane wannan kaga da mun baka fara ba amma wancan ka riga ka shiga kuma haƙƙinka kake so in bai fito ba ba za ka iya samun ci gaba da wa'ansu harkokinka da kuɗinka ba saboda kila kuɗinka ne ka riga ka sa a shigar da shi to suka ce to babu laifi idan ka bada don haƙƙinka ya fito wannan ya zama kamar an sirsa sakani ai ba don kana so bane amma in wancan ne da nema kake yi ka haƙura ka bar shi don Allah shine kuma magana mafi inganci na ya ka roki Allah ya yafe alaikum salam na'am misali yanzu yawanci masu ba da kwangila na'am idan misali za su sai set na mai Na'am.
sun je kasuwa sun bincika na eh sai su ƙara riba na'am to idan suka zo suka ce maka to wannan abin a kasuwa ana sai da shi misali dubu goma ne na'am amma mu za mu baka kwangila shi dubu talatin na'am kan riban dubu ashirin za ka ba mu goma ciki na'am shi kuma ya aiki shi ma haramun ne ai ba aikin su bane ci da gumin wani ne haramun ne a shi za ka ga duka muna cikin bala'i ba Wa alaikum salam na'am oh allura ta tono galma kenan eh na'am na'am na sani kashi ɗari dai a'a kada ya zama hukaci haka dai daidai ne awa duk da lalacewan gidi duk da haka akwai mutanen kirki duk da lalacewan mu akwai mutanen kirki akwai kuma masu son kamantawa sai dai su ne minority majority kuma su ne wanda suke so abu ya rima a sha kiɗa shi ne kan alaikum salam na kwangila nashi ne kwangilan sai ce zai siyar maka wannan harka ce ta kasuwanci in ya riga ya siya kwangilan asali yana fata an gane ya riga ya biya kuɗin kwangilan yanzu yana jiran ya ina zuwa shi ne abin da nake zuwa ai kwangila in ya yi bidin aka bashi sai dole sai ya fara zai biya akwai wanda ai kana biya sannan a baka ko to in ka biya ne aka baka kaga kana da hurumin da zaka siyar saboda yanzu da gumin ka ne dukiyar ka ce amma idan an yi bidin ne misali ana abokin ka ne yana da connection ya haɗa ka aka baka ina fata an gane in ba za ka iya ba baka da kuɗin da za ka yi sai ka je ka kira wani ne shi wanda ke da kuɗin ba ne an bani kwangila amma gaskiya ba ni da abin da zan iya yin wannan kwangilan gashi nan ka zo ka yi abin da ka samu Allah ya albarka shi kuma sai ce to in Allah da ni zan baka abu kaza idan na samu kaga kai baka mai iyaka cewa sai ya baka ba shine ka'ida amma ji matsalan saboda yanzu kana so ka ci halaliya ne a cikin ka kuma ka ciyar da iyalanka da 'ya'yanka
amma ya ce ka ba da 20% kuma ka ba da 20% dai za ka yi aiki mai kyau kudin ba zai fita ba bai yi ba ai akwai akwai akwai duka a cikin shi akwai bara shine ka'idar abin da nake so ku gane manzala ce la darara wala dirara ba cuta ba cutarwa faman barra darahu Allah duk wanda ya cutar da wani sai Allah ya mai da martanin cutarwa a kansa wa man shaqa shaqahu Allah duk wanda ya tsananta ma wani to shi ma sai Allah ya mai da martanin tsanantawan a kansa shi ne kaga halin da muke ciki ba kuma mun tsananta wa juna ba to shi ne mu ma Allah ke tsananta mana ke nayi an gane sakon shi ne sakon duk mun tsananta wa juna kowa na neman dama ne ko ya hau kan dan uwansa to wannan dalilin ya sa mu ma sai Allah ya dinga tsananta ba mu gyara kawai shi ne magana Allah bai shi kudi na'am wa alaikum assalam na'am Na'am. Na'am. Kawai dai ka yi bayaninka kawai. Eh. Eh. Eh. Na'am. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Na'am.
shi ya zan na yi daban da kuɗin da zan bada a bani kwanciyar da mai kuma in zai da mai zai bani ya za a yi shikenan sai ka hakura ka ka rungumi kaddara da sai ka koma ga Allah eh to sai ka- kai kuma sai ka dauke shi a jarabawa na rayuwa sai ka dauke shi jarabawa na rayuwa ai dama a haka duk wanda kaga ya miƙe da haka ya miƙe eh wannan gwagwarmaya ce ta rayuwa kawai sai ka dauke shi kai naka jarabawan kenan kawai sai kuma sai ka bari abin kuma sai ka ne kaga ya fara ma haka ai aka yi wata ɗaya ba sai ka hakura ba a- abu na Allah kuma sai ka koma ka dinga azumi kana kiyamar laili kana gaya wa Allah in Allah ya baka kana zaune za zuwa baka ina ba ta an gane yawa yaqinin mu da alaƙar mu da Allah shine ke da rauni da sa wani lokaci wa an sa ababan sai ka ga muna shakka eh na'am a'a ai wannan karatu da muke yi ai ana maganan zama ne a masallaci kawai zama ne ba ana maganan alwala ta ɗauke ta na babba ai aya tana magana kada mutum ya zauna a masallaci ne to shine sai malamai suke cewa to in ya kama ma zai zauna bai yi wankan janaba ba to yayi alwala alwala ta rage da wato dattin kazantan da ke tare da shi na janabar shine sakon kawai ba wai ta ta cire janabar ba ka gane na fahimci magananka eh na fahimci magananka kawai tambaya da ake yi shin zai iya kasancewa haka a'a eh Allah ya sa mu dace eh lokaci na'am Mm, na karshe na'am halarsa wannan karatu ke nan ba yana da alaƙa da aiki da aiki da ake eh dama asali ai haramun ne saboda ai kasa ma karan kanta ai ba halatta take ba duk wanda ka ga ya ɗauki aiki ya sayarwa wani ai ya ci haramun saboda ai asali an ajiye ka ne a wurin dan ka taimaka wa al'umman ka ina fata an gane kaga wannan da ba asalin ɗabi'an ɗan arewa ba ne borokos ɗan arewa yi borokos ne dan arewa yi saboda dan arewa ba san shi da wannan ba ya zama koyarsu eh shi ko a na ai balle ya zama Allah kiyaye eh sai kaga yanzu sai ma fi wanda ya kwato a hannunsa ya fi shi mu- musgunawa eh Allah ya shirya da mu Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu ikon tuba daga zanubanmu da kurakuranmu da yafe mana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk